akwai rage wasu daga cikin tambayoyinmu masu yawa akwai kuma kyaututtuka da aka tanada za mu ba wa iyayenmu mata dattawan na masu shekara 80-90 har da mai shekara 100 ma da ƙasa da haka sama da haka duk shekara ana ɗan ba su wani abu na kyautatawa na zumunci don sun haifa yanzu ba su da maza yawancinsu ba miji in ma akwai mijin a gaji yake to saboda shekarunsu da girmansu da kuma suna ta zuwa karatun nan suna cikin masu zuwa da wuri wasu ma hausan ma ba sa ji don haka wannan majalisi muka tanadi a kyaututtuka da za mu raba musu na abinci na kayan abinci bai da yawa amma dai akwai albarka daman ba mu isa mu wadatar da kowa ba za mu ba su ne don mu faranta musu rai kawai so muna fatan allah ya faranta mana gaba daya mai tambaya ta farko take cewa mala Allah ji kan iyaye yar hizba sai ta zo nan gurin guda daya mai dan kwari kwari ke zaki iya kuwa mai karfi wanda za ta iya jurewa ina probos bismillah ka ba ta wuri malam idan a ai saboda ana recording sai dai ka tsaya anan a ki ci gaba da aiki sai mun gama tambaya Allah ji kan iyaye Allah ƙara lafiya malam a wannan mata da ta kawo tambaya mai ciwon sadauri wanda take gashinta yana zubewa tun tana da 'yan watanni a gidan mijinta shekara sha hudu ba gashi a kanta malam na taho da maganin gashi nan ta gwada ta gani kafin a rufe tafsirin nan insha Allahu za a samu sauki kuma magani ne shafawa malama Allah miki albarka Allah ya saka miki da alheri daka wanda ta kawo wa 'yar uwarta wannan magani to ita mai ciwon sai ta zo ta gabatar da kanta wajen yan hizba sannan wanda ta kawo maganin eh a tana nan ne ai ta ce ta kawo wanda ta kawo maganin ita kuma sai ta zo da maganin wajen yan hizba sai a hada su a karɓi lambar wayar ta ke kome maganin wanda aka baki ki je ki gwada albarkacin wannan zama da wannan azumi muna fatan Allah ya sa ƙarshen ciwon ki ya zo ki wannan yayi kyau kwarai da gaske malam assalamu alaikum malam ana zuwa maka da mota kai hajiya ke ko me wannan ya kawo wannan tambaya ina jin ta dan matsu ne ta je makka wallahi ana zuwa amma dai akwai wahala eh ana zuwa tabbas amma dai akwai wahala sai an yi zagaye eh sai an yi zagaye da yawa amma ana zuwa amma ana dadewa ba a je ba shawara ta ki hakura kin ji kina mace ina zaki yi wannan aiki malam da fatan ka tashi lafiya ga tambaya ta kamar haka wai idan shekara mace ya kai shekara sha biyar ko ba ta fara al'ada ba za ta yi azumi ko kuwa ba za ta yi ba ai an so dai ta rinka yin azumin amma dai al'ada ta zo mata ɗaya ne daga cikin alamun balagarta to amma ai akwai matan da ba sa yin al'ada da ka zai iya yiwa watakila ko ita ba ta al'ada Allah ya kiyaye to ba za a duba wannan ba akwai alamomi da yawa da ake gane balaga ta ɗa namiji da mace kamar yadda na sha muku bayani a lokacin karatu a barin fara da namiji da namiji ya kai shekara sha biyar ko sha bakwai alama ce ta balaga ko kuma ya yi mafarki gashi yana alakar aure da wata mace wannan duk da miji da mace duk suna iya shiga ko mace ta kai sha biyar ko sha bakwai duka galiban ma mace ba ta fiye kaiwa shekara sha bakwai ba ta balaga ba zai wahala da wuri mata suke balaga to ko kuma mace ita ma ta ga tana alakar aure ba ta yi aure ba amma ta yi mafarki da wani yana saduwa da ita kuma ta fidda maniyi fitar maniyi kenan wata alama ce na me na balaga namiji da kuma mace to akwai wasu abuwa da masana suke faɗa kamar fashewar murya kaga murya ta fashe muryar yaro ta fashe ta zama mai kauri ko muryar yarinya ta fashe ta zama mai kauri ba duka kowa yake yi ba idan namiji da mace hakan ya same su to alama ne na balaga ana ganin kamar wasu kuraje haka da suke fitowa a fuska na wannan shekarun in mutum ya kai wannan shekara sha bakwai sha kaza din wasu kuraje ana ce da su fimfus haka suna dan fitowa wannan wasu alamu ne da masana yau da gobe suke bayani ko da bai zo a nasi a rubuce ba dai amma yau da gobe yana tabbatarwa to in an ga yarinya tana wannan a kula da ita ko da bace bayanin tana al'ada ba haka fitowar gashi a gaba wannan gashin amma mai kauri ba wai gashi normal ba ana iya samun gashi a gaban mace ko gaban namiji amma ba na balaga ba normal gashi yara za ga wasu suna da gashi a jikinsu ba irin wannan ba bakin gashi mai kauri wanda an taba jaje yana da kauri kamar gashin kai kuma ya fi gashin kai dan kauri kauri haka sannan fitowar mama a gaban mace yarinya shi ma maman ba na kiba ba akwai na kiba yara ƙanana za ga 'yan shekara watakila tara goma girjinta haka saboda kiba ba wani irin maman na kiba ba ko yaro maka ga wannan a'a mama wanda yake na alamar balaga ko da ba ta yi al'ada ba idan wannan maman ya fito a gabanta a girjinta su iyaye mata yawanci suna iya ganewa da sun gani suna iya fahimta to shi ma nan alama ce cewa girma ya fara zuwa wannan yarinya sannan kuma jinin al'ada jinin al'ada idan ya zo shi ma a zuwansa alama ne cewa yarinya ta girma da aka sai ta kula ta mai da hankali ta kula da sallah azumi ya zama wajibi tilas a gare ta amma shi namiji baya al'ada eh baya al'ada mace tana fifinta namiji da wannan sifa na shi bayan al'ada to Allah ya ganar da mu kuma Allah ya ba mu dacewa wannan irin yara ƙanana ne ina ga masu zuwa karatu wala Allah suna da adadin wannan shekaru kuma suna jin nauyin shari'a kare hau kansu Allah ya ƙara ilimi a dinka zuwa makaranta iyaye mata duka wannan duk in ana zuwa makaranta duk a littattafai za a koya a ƙananan littattafai Allah ganar da mu da Allah malam ina buƙatar addu'a ku yaro na banda kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ba abin da yake so to Allah ya yi masa inda yaro aka waye gari sai kiɗa waƙa kamar an shiga uku ai to ina nema a tafiya ne da addu'a Allah ya shirya min shi ta ce ga turmin zani na kawo a bawa marayu fi sabilillahi Allah ya saka mata a gani wannan mata da gaske take yi saboda a yi mata addu'a Allah ya shiryar mata da ɗanta ga turmin zane guda ta ce a bawa da marayu ni ina ga abdu a ƙaro mana marayu matan nan tun da Allah ya kawo a daɗa ƙarowa wasu a daɗa auna mana su tun da gashi Allah ya kawo wannan mata ku ɗaga hannu Allah ya shirye mata da ɗanta ya Allah dan albarkacin a tamfanna da tabar Allah ka sa ɗanta ya daina jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe Allah ka sa ya zama babban malami Allah ka sa ya lazimci masallaci Allah ka sa ya zama babban attajiri mai kishi mai taimakon al'ummarsa ke kuma Allah miki albarka wannan suturar da kika bayar Allah ya miki sutura a gidan aljanna ba mamaki na sallanta ne ko na aurenta ne ta ɗauko ta bayar dan a yi mata addu'a ke ku da ke da shegiyar rowa ki je ki ta rowar ki wannan addu'ar ko da miliyan ɗaya kya same ta kuma shi kenan a ga shekara sai shekara yawwa Allah ya saka da alkhairi a malam dan Allah ina neman taimakon mai gidana ba shi da lafiya shekara biyu yana kwanci gashi muna da yara ƙanana dan Allah malam a taimaka min a taimaka min don a yanzu ko abin da zan ci babu wato Allah ya muku albarka ku sani cewa ba za mu iya biya wa kowa bukatar shi ba yanzu a tafsirin nan jiya shekaran jiya aka aiko mana na dare akwai matar da ta aiko ta ce suna neman a ba su fatawar za su dakatar da yin azumi a garin nan saboda yanzu sun shiga kwana na uku ba su samu abin buɗe baki ba ballantana sahur ba abin da za su ci na yi ta mamaki na ce yanzu a garin nan mutum ya zo buɗe baki babu sahur babu har yana neman fatawar ya ɗauki azumi lallai attajirai da masu kuɗin garin nan sai Allah ya kama su rashin tausayin ya isa ina makotan wannan mutane ba daidai ba ne Allah Allah ya biya bukata amma dai na ce mata ta zo in ta zo karatu nan ko a turo wani wakili sai ya zo mu jiyaya al'amarin nasu yake a za a taimaka musu ci gaba da azuminsu Allah ya rufa mana asiri to ke yanzu mai wa Allah mai wannan larura in muka bude kofa muka ce a taimaka muku to ba ciya ne ba za a taimaka muku ba amma mutum nawa ne za su zo suna da wannan larurar wallahi suna da yawa wallahi muna so mu taimaka din amma abin ba za a iya ga kowa da kowa ba da haka muna addu'a Allah ya rufe asiri Allah ya ba da yadda za a yi eh Allah ya sare wannan ta ce Allah ya ƙara maka lafiya da fatan ka tashi lafiya Allah ya karɓa mana ibadunmu baki daya kuma Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa da ƙarfin imani da kai da ɗalibanka gaba ɗaya don Allah yana so ku taya ni da addu'a Allah ya bayyana min babana tun da ya tafi ko labarinsa babu kusan shekara guda shekara uku ma shiru malam ka taya da addu'a mahaifina ban san inda yake ba sama da shekara uku inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya sauke ya Allah ka bayyana mata Allah ka bayyana mata ba daɗi mutum mahaifinsa ya neme shi bai sani ba wannan rayuwa yaya za a yi a rayuwa uba na'am Allah ya dada kulawa da ki Allah ya taimaka miki malam ga tambaya ta kamar haka na kasance ina yin gane-gane aljanu da mutane bayan mijina ya rasu yau shekara shida ina ta ganin su sai in gansu kamar mutane ko in gansu sun juya baya sun kalli gabar shine nake son malam ko a taimaka mini da addu'a a wurin karatuttuka don Allah malam a taimaka min gashi har sun taba min ido na ma bana gani yanzu to Allah ya yi mata Allah ya yi miki ki je ki nemi wannan addu'o'i da muka bayar muka ce can aje wajen bakasi wajen malam muktar sautu sunna ya ba ku addu'o'in da na ji da na karantawa insha Allah an kulla zamci karanta za a samu waraka matsala ne na aljanu Allah ya yi akwai wasu takardu na forms ɗinmu da muke da su tun shekarun bara wanda muna ba su taimako a nan haɗa da marayu da kuma iyayenmu dattawa Allah ya musu rasuwa za mu yi musu addu'a zara'u ibrahim yar shekara uku wata yar karamar yarinya muna ta kiran sunanta za a sake mata dinkin sallah na bana sai uwarta ta zo ta daga hannu ta ce ta rasu sai ta fashe da kuka ta tafi ga ta yar karamar yarinya ne baran can an ba ta taimako kuwa kwanta yar karama cikin marayu to ta rasu Allah ya ji kanta ya sa ta karkashin kulawa annabi Ibrahim akwai dattijuwa wata tana sa bakin gilas saka ajiya Fatima Muhammad Fatima Muhammad mai shekara 70 unguwar Akwai ita ma Allah ya mata rasuwa muna fatan Allah ya ji kanta rahama akwai talle inusa mai shekara 65 su ne dai wannan dattawan da muka ce za mu ba su taimako shekara 65 yar dandoriya ce daga dandoriya take zuwa ita ma ta rasu Allah ya ji kanta Allah ya yafe mata to insha Allah abu na gaba dan abin da muka tanada za mu ba su na abinci to za mu kira duk wacce muka kira kawai sai ta zo ta karba wannan taimako ne na ɗan abinci da za a je a ɗan tafasa saboda zumunci ba mu isa mu ba ku wadatacce yadda za ku ci ba ku ƙoshi kullum kullum amma dai za mu rage muku damuwa Allah ya faranta muku bai kamata mu zo mu ita ba wa yara marayu taimako mu manta da wannan dattawa ba mazajen sun mutu ga tarin shekaru ga nauyin rayuwa wata ma ɗan ya mutu wani ɗan ma baya kulawa da ita wata kaza wata kaza da sauransu so akwai matsala Allah ya taimake su ke malama kuma can haka ki tsaya anan anan za ki tsaya nan matsonan yawwa kai sai ka miƙa mata in na kira ke kuma mai karɓa sai ta tsaya anan ta karɓa a bismillah rahman rahim muna da malama zainab muhammad mai shekara saba'in da tara zainab muhammad tomo tominoddi sai ya huda ga Allah duk wacce ta tashi duk wanda aka kira ta aka ji in ba mai ji bane sosai a gaya mata sai ta zo kuma duk wacce ta karba a sai ta fita waje yan hizba ku bude mata kofa sai ta fita a saurara ai hakuri ke hajji ya zauna mana ya hakuri za a zo waɗannan duka za mu zo gobe za mu ba ku naku gaba ɗaya duk akwai naku gaba ɗaya kalas can an bata to a rinka sauri mana in ta karba sai ta wuce ku Allah ya saka da alkhairi Allahu akbar sai malama Hajiya Aishatu Suleiman mai shekara 68 Aishatu Suleiman tomo waru ga Allah awwa mun gode kware Allah hukku jam jabu jabu jabu jabu amin amin amin madalla sai malama Hawwa Usman mai shekara 60 da wani abu ai sauri yau daga Allah Hawwa Usman a fita idan an karba a fita a wuce a fita Hawwa Usman ta karba sai Hajiya Aisha Bello mai shekara 70 da wani abu miƙa miƙa mata Allahu akbar Allah sa albarka sai Hajiya Aisha Ahmadu mai shekara 73 Aisha Ahmadu Allahu akbar engeti Allah wanda waraji sai hajiya Aishatu Malam Hassan mai shekara 80 Aishatu Malam Hassan shekara 80 to Allah ya albarka da yau ina kusa da gidanku da da ni za a yi bude baki a gidanku a dan bararraka mu ma mu zo mu dan taba kadan to sai kuma hajiya Hawwa'u Abdullahi mai shekara 65 Hawwa'u Abdullahi a'a ke ya aka ke bata taho ba kira ta ba ba masu fam na ku sai gobe jiya yau daga Allah Allahu akbar sai malama hadiza abubakar mai shekara 60 Allah shi albarka sai a malama fatima adamu mai shekara 98 Fatima Fatima Fatima Adamu shekara nawa 98 za ta iya zuwa makuwa Allahu akbar yanzu ku duba wannan baiwa Allah ku rinka zooming arakata Allahu akbar to Allah shi albarka Allah shi albarka to sai fatima adamu na faɗa ko sai aisha muhammad aisha muhammad shekara saba'in daidai allahu akbar allah jabu allawin dubaraji sai hajjiya maimuna muhammad mai shekara saba'in maimuna muhammad allahumma amin sai hajjiya malama aisha tu adamu shekara saba'in aisha tu adamu shekara saba'in sai ta gaba aishatu alhaji sulai ko kobo to wodi-wodi ita kuma shekara saba'in Allah muku albarka duk mazajenku Allah musu albarka Allah ya fi musu a sai zara'u muhammad malama zara'u muhammad shekara 65 wannan fa duk tun wajen shekara uku muka ɗauka fa yanzu duk sun ƙara shekara uku uku eh sai hafsat magaji shekara saba'in da biyar hafsatu magaji amin a rinka shiryawa hafsatu magaji shekara nawa saba'in da biyar a a a a a a a ki zauna hafsatu magaji wai ku yazba mai amfaninku sai ku rinka tsaye da ya to aishatu zahara'u a'a wannan ba aishatu ba hafsatu magaji ba mu kira ba sai aishatu muhammadu aishatu muhammadu ki bari mana ki barta ki batta wanda take sunanta za ta zo ai aishatu muhammadu shekara 65 Allahu akbar merama abubakar shekara 73 to merama mu donna ko ba mu la donna to war mana ga Allah a a a karbi kin je can kyasa karbi to wodi to ga wata ta taso ina za ta je joda ga Allah ai hakuri ai hakuri joda wadin munyal ga Allah sai Hafsatu Muhammad Ashura ina Ashura mai shekara 60 da wani abu sai Zainab Abubakar mai shekara 75 ina take zainabu abubakar to Zainabu Abubakar hukuma jaba ne to Allah hukku jam Allah wanda baraji mun gode mun gode sai Hadiza Gambo Hadiza Gambo to madalla shekara 65 sai Hawwa'u Musa shekara 65 Hawwa'u Musa Allahu akbar to madalla mun gode sai Halima Musa shekara 70 daidai mu donna ko mu la don hizba ku taimaka mana in sun karba su rinka fita a bata Allah sa albarka Amina Abubakar shekara 65 ita ma Amina Abubakar mu don to Allah sa albarka Amin Aisha Salifa shekara 70 da wani abu kai waɗannan tsofaffi sun samu dace Allah ba mu shekaru ninke ninkin naku wallahi tsofaffin daɗin nan sun fi daɗewa wallahi amma irin wannan masu kabbaran nan kan ba lalle ma akai hamsin ɗin ba Allah ka ninka mana halimatu adamu fa ina halimatu adamu halimatu adamu yawwa Allahu akbar sai yalwa ahmadu yalwa ahmadu shekara 65 yalwa kan mu dan na ko bola don jabu yalwa jabu to mun gode aishatu adamu bcj shekara saba'in a yi kabbara in an yi kabbara a samu lada hawa'u muhammadu shekara saba'in daidai to hawa'u muhammadu matsanna kwabo mawalaɗon ga Allah ya huɗa mana hawa'u muhammadu shekara saba'in hawa'u ku rinka rike sunan kuɗi hawa'u muhammadu shekara saba'in ba ta ba ta matso matso matso ku rinka matsowa yawa sai merama muhammad shekara hamsin da biyar merama merama unguwar sarki aishatu muhammad iya mai shekara casa'in da biyu unguwar jauroji ta ɗalle tsohon wannan kin samu ƙarfi wallahi shekara 90 da wani abu gashi da ƙwarin ki hakkin ku kin ma kusa ki fi malam ɗin ƙwari zainabu abubakar shekara 65 unguwar tike allah ƙara nisan kwana da lafiya kin ga nan za su rinka zuwa a a a nan za su sai ki daina min amshi sun zo zainabu abubakar ta karba ko aishatu adamu mai shekara 60 tashan magariya aishatu adamu daga unguwar tashan magariya Allah ya ƙara lafiya wallahi suna ƙoƙari ya nema suke zuwa karatun nan sai hawa'u muhammadu daga unguwar ɗakkiti tashan magari shekara 80 Allah ya albarka hadiza abdullahi unguwar makera shekara 72 ka Allah ka ba mu shekarun dattawan nan ka ninninka mana ga su ƙiƙiu da su da ƙafar suke zuwa karatun nan maryam rabi'u kan bariki shekara 65 to hajjatu ajabi ga Allah dilluni Allah sarki maryam ba, ba rabi'u kenan Allah ba da lada mun gode mun gode amin amin inna wuro ya yaji anguwar tike shekara 70 inna wuro ya yaji Allah sarki to Allah sarki Allah saka da alkhairi mamma ashura mamma ashura unguwar fada shekara 60 to mamma ashura amma ashura an kan masha Allah da karfin ki dai amin hasana adamu bakasi unguwar bakasi shekara 65 tana nan ko ba ta nan to muna jiran ki hasana adamu sai aishatu abubakar unguwar shodari ina take unguwar shodari yar unguwarmu ne wannan eh aishatu abubakar shekara 64 adamu adama muhammad unguwar kan bakin kasuwa shekara 80 to yan yi zuwa kuma matso da su man ba sai da abin su man matso nan yawa sai laure adamu shekara tamanin da shida anguwar kwata to har da wani unguwar kwata to ina laure laure tomo to bismillah laure aishatu aishatu abdulkadir shekara 62 unguwar shodari Allah mata albarka aishatu aishatu umar shekara 70 kasuwan kasuwar rake sai uwa ni abubakar shekara casa'in unguwar tike lalle uwa ne an kan masha Allah sai tura Allah yi shekara casa'in fa wallahi a heɓi wallahi allawin dubaraji sai hadiza ibrahim tera shekara tamanin unguwar tera to ina aishatu umar ina hadiza ibrahim tera ina tera ina tera take tera to madalla an samu ina tera to mun gode hawa ya isa hawa'u muhammad a zauna mana shikenan dai kawai ina hadiza ibrahim tera ina take ai shi yasa na maimaita na ce tera tera tunda kun san su sai ku rinka ba su jabu ko biyu ne ko wannan ai mun faɗe ta ina kaltume alhaji tasiu shekara saba'in sai an jima sai an jima hajiya unguwar john john sai dada ibrahim ina dada ibrahim dada ibrahim shekara tamanin unguwar bayan tasha jabu jabu dada allahu akbar sai ta ƙarshe aishatu adamu unguwan black market ina take irin unguwar black market allahu akbar to waɗannan mun sallame su sauran ku sai gobe e gobe ma za mu daɗa rage wasu allah ya sa albarka Allah ya bada dacewa ba laifi barin dan yi tambayoyi kwaya biyu uku haka kuma na baku naku kyautar sai kuma mu wuce